الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba a cikin da uku ga watan rabi'in al'awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun gama kitabul fara'id inda muka gama wato littafin da yake magana akan gabatarwa ta abin da ya shafi gado sai kuma za mu shiga kitabul hudud shafi na ɗari biyar da arba'in da uku darasi na ɗari da talatin da biyu mali ya ce kitabul hududi kitabun da zai magana akan wato haddi haddodi mali ya ce ta'arifu a jam'i ne na alhaddu alhaddu alhudud ta'arifin da alhudud yake jam'u haddi jam'i ne na haddi ba wuce ba haddi yake cewa an tsayawa da wani haddi ko shine dai sai dai والحد في الأصل حد أصل جيبه الشيء الحاجز بين الشيئين wani abu da aka tashi ya zama iyaka tsakanin abu biyu sai ka ji an ce tsakanin filina da nasa an yi mana iyaka ko kuma iyakar da take tsakanin filina da nasa kaza ne to nan shine haddi wannan iyaka kawai an fahimta da kyau ko shi za an kai wa mutum kaza biyu ka je aka yi ma haddi iyaka aka yi muku ai cewa karya kuma za ka ji wai mutane mata na cewa sai an mana tsakani to tsakani a yi hannu ba ke an gane ku wa huwa fil lugha bi ma'anar mani amma a lugha tana nufin ma'anar hanawa wa silahan hiya al uqubat al muqaddaratu shar'an fil ma'asi amma a shari'a kuwa sai ce al uqubat punishment ne uquba ce almuqaddaratu wanda aka tsara domin kaddara tsari ake ne ya ba za ka tsallake kaddara ubangiji ba ba za ka tsallake tsarin Allah ba shine kaddara shar'an a shari'a fil ma'asi wajen sako dangane cikin sako li tamna'a min al-wuqu'i bi mithli akudi hikmar yin haji dan ta hana tsara shiga cikin irin wannan laifin sai makamane yaran da Allah sun zo sun kunna ruwa ga surutu su ne wa mutane kuma sun san ba wuta ne yawwa rabbacin sa za ka yi to saboda haka sai ce ni jamna amina da wuqu'i fi mithliha kun ji dalilin yin haddi dan kan wani ya ƙara shiga shi wanda ya laifin kai ya kuma komawa sannan kuma ya zama gani ga wani shi za kullum muke challenging ɗan media journalist mabiya yawancin su san cewa aikin su zai iya kai su aljanna zai kuma iya kai su wuta ba zuwa ka bayyana laifi ba tare da ka faɗa haddi ba ba faɗar wato punishment ba kawai bayyana laifi wannan ifsha'ul fahisha ne bayyana laifi bayyana alfasha ne kuma wannan haramun ne innal ladina yuhibbuna an tajia al fahishatu fil ladhi fi Allah yake lu ainu ko masu kokari su rika masu zo su rika yada albaja Allah ya tsine musu albarka to amma mu yan jaridan mu yau da ba manufa kuɗi kawai za a ba mutum sai zo ya faɗi labari sai zo ya yi an kama wani da ke zo ya haike wa jikarsa kaza kaza to da aka kama shi ta faɗi wannan me aka yi masa ba shi bane hikima ita shari'a abin da take so shine wato a daina laifi ba wai a ci gaba da wani lokaci da naji suna faɗa wani yaro da aka kama ya shiga shagon wani ya fasa wai sai ake tambaye su a rediyo don hauka wai ya kai ka shiga zai faɗi yadda yi kaga koya wasu ya faɗi yadda yi sosai hanya ce wanda in ka ji ta kasar ki dan neman wahayi wannan hanya ko shakka babu duk yaron da ya ji mai sha'awa abu ne mai sauki da ya samo sinadarin da ya amfani da shi kawai zai goga shi ba ya ce shiga ai kamata ya ku zo ku faɗa haddin da kuka yi ba cewa an kama shi yayi kaza mun ma bulala a sako ƙara bulala da ihon sa a rediyo shikenan amma yadda suke mu ba taimakon ma ke ba kuna kallo yanzu laifuffukan ma ƙara yaduwa suke ƙara yawa suke kullum kullum wannan shine dalili saboda haka ka ji abin da malai ya gaya ma sai ya ce dan dan shahada fadawa cikin laifin sai ya ce jara'imul hudud jarima za ka ji wanda suka yi zo a za ka suna cewa jarima ko me suke cewa jarima da turanci na crime yawwa a criminal law good haka na taba shiga lakta wasu yan yan yallo a aligar wata shekara kamar 2000 haka ko 19 2000 ko 2001 haka za ka ga kirayen wani jarima shine kirayen ɗin kaga kirayen laifi kenan ko a cewa da criminal ne to jami'in da shine aljara'i wato laifukan da yawa ke ƙwarai ku shine cikakken ma'anar da kan kirayen to sai yace jara'imul hudud an gane ko muqarrika ranar kitabu was sunna uqubatin muhaddada litaqurani da hadisi ya tabbatar da uqubobi wanda aka iyakance li jara'imin muayyana saboda wasu crime laifuffuka wanda aka ayyana su samma jara'imul hudud an fahimta da kyau ko eh jara'im laifuffukan da ake wa haddi shine ma'anarsa jara'imul hudud laifuffukan da ake wa haddi wanda ba wannan ba in laifi ne sai dai ai ta'ziri shi kuma ta'ziri na zo a kai don tin yana nan wanda shi zo dai a wannan fagen ba suna da cewa duk abin da ba wannan ba ku kiyaye gomula shine shi kuma alƙali an ba shi dama ya abin da ya ga dama kawai iya yadda ya kalli girman laifinka da yadda ya kalli yadda ka saba kake san abin ko kamar da shi ruwan dare kun fahimta zai iya cewa ya yafe saboda in ya duba yanayin cewa tsotsayi ne jefa ka a ciki sai alƙali ya ce to a wannan a matsalar ta aziri ba za ku ce ba ya adalci ba an ba shi dama shi za a ce sa alƙali mai jara'a wanda zai adalci ko mai ƙarfin hali ba a san wanda da ya ji abin tausayi yanzu zai lambace shi ma ya kuka ba a so ba a kuma mai kashashiyar zuciya gaba daya domin idan ya zama mai laushi in mata suka zo gaban su kullum arhabi ya rike mu don mace za ta iya rikin gaskiya ta zo ta fashe ba da kuka tun kafin a ba ana zuwa sai fara magana kawai sai ta sa kuka bayan aka wani ya yi mawa ke ke cewa wai idan ta ma'a jumu'un fi kududi ta bayyana man baka min man ta baka idan hawaye ya tattaru a fuskar a kuma su ana gane ana bambance wanda yake kukan gaske da mai kukan ƙarya sai su tare hawayen kawai in sun jinji akwai temperature a ciki akwai hot dumi sai su wannan kukan gaske ne amma da an ji kukan yana zuwa ƙaƙaro shi a in an jinji da sanyin sa ke wannan ƙarya ne ga kiran sa ta an fahimta da kyau ko su zo da aka kaga jara'imul hudud duk wanda ba wannan ba ku kiyaye alƙali yana dama daga kan bulala daga kan dungure kai ko faɗar magana har zuwa kita kun gane ko mula ko tunda kan dungura kai ko harara har kita kan wani yace dan me yasa ai kaza kaza gaji kawai jara'imul hudud ga suna wanda ba wannan ba ko ai wani ai akwai laifin da bai fara a zamanin annabi ba kwata kwata kuma a yanzu ana yin sa to alƙali zai kalli girman sa kawai sai ya yanke wa hukuncin shekara 200 ta'ziri kenan kaga har ya mutu a furzin ko yace a wurgo shi daga gidan murtala muga ta tsaya kuma an wurgo shi yace in an wurgo shi kuma a harbe shi misali yana fadowa a samu sharp shooter wannan sniper din wani ya jalla masa a kokolwa duk yana jin da abiri kwarai kuwa kaga inda wa'annan jille bubuka za su yi kasa yanzu wa'annan a daidai zuwan da suka zama yan ta'adda da yawan sun kan lura ai kaga da da irin wa'annan abubuwan wani abin da mutum yanzu yanzu ran nan da yanzu zan tafi a daidai dogon dole bakin ba kawai sakiru sarkin ku fati ya sa da wani adidi to shi ya dora ni to matsalar ni in za hau in dai ni ne yana duba wallahi to shi ya sa da kuma ya biya kuɗin sai na shiga ina zama sai daga wani a gefe da na gefen a ni ba na hawa in kana ɗauko wani a gefe ba na hawa tun daga shiga ni gaba na ya faɗi wallahi wannan wayar tana wa juna karamar tana nan ina jin rediyo hira da rabi suna yi na gane wannan criminal ina ta addu'a to na riga na shiga eh yana cewa shi in zai sha kodin din sa sai ya zo kwanciya bacci na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai sai ya zo kwanciya sai ya shayi na ce yadda yake zo na ce yau an gawo to haka dai Allah ya raba muna cikin tafiya suka dau wani to ana zuwa kofa mun yi da su za a shiga ba sai ke wuce a nan zai tsaya nake huta roro shi ba zai shiga ba ya ɗora ka buga nake huta roro Allah ya raba mu lafiya wasannan na cikin na hango su kuma ya ɗebo su wajen biyar kowa sha yake wallahi alazim kowa yana sha dan ɗayan da ya wurgo abin nan din ba na leƙa na gani sai da kamun harara to wannan musiba haƙina inda a ce alƙalai suna ɗaukan mataki ne tsauri akan duk wanda aka kama da irin wannan laifin ko to wallahi za ta rage ba dole wanda ya shiga wannan yanayin ya kwace wa mutum waya ba ya fito da wuka ya saka wa wata ya kaza domin ba wuce ma ta yake kamar uwan laifi me kuma kamar kullu ma khamara al-aqlu fa huwa al-khamr duk abin da zai ci kautar da hankali zai za ka zama intoxicant shi ake cewa laifi Allah ya shirya mana to wannan shi ne to sai ne kaga waɗanda su san ma jara'imul hudud wa hiya zina akwai zina za mu zo mu ji karara wal qazfu da qazafi algefe kai mutum kaje ila directly or indirectly amma a malikiya irin din karo kace kuna fada da mutum kace na gode Allah ni ina da uba to a malikiya kai wa kazabi domin mafhumul muqalaba kana nufin shi bai da uba kenan na gode Allah ni ba farawo bane to ka ce mai shi farawo ne ai dadin da dai mun gidan mu ba kaza bane to su gidan ka kaza ne ai da na yi go yawa to shi ne kaza za mu zo kan da shi ma ku to zai ce wasarikatu da sata za mu zo ma'anar me ma'anar sata yadda ba wanda ya dauka ko kuwa sata kaza da yawanci abubuwan da ke faruwa yanzu cin amana ka amince wa mutum yanzu ya zo ya cinye kuɗin ko ko a haɗa business da shi ya cinye kuɗin in ka kai shi gura alƙali ba za a yanke ba hannu ba domin abokin ka ne ba da sai yanke hannu kun fahimta ne kuna kwana ɗaki ne da mutum ya yake ka ba za a je ba hannu ba don ba hirmin ka yi shiga ba so kaga wannan kawai dai a koma ne maganar da muka yi na ta'aziri alƙali zai kalli irin wato cin amana da yawa ya ga zafin abu da yadda ka abu da ya iya yin jima abin da ya biyan shi hannun ba domin ke gantakar da yawa kaga sai ya ce wasu sarkatu da sada wasu kuru da maye benelin kodin cokalin dillin litin nan gaba ɗin duk sun shiga kashin ka dangare kwata duka wal muharabatu da me fashi da makami fashi wal riddatu da ridda barin musulunci wal babiyu da tawayi adil bugatu ɗan wanda suka yi wa sai na usman abin na ai ƴan tawaye to irin wannan aka zo suna da hukunci a musulunci su kuma yin fashi da ba inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu to anan ina ke dina dina nan yana ina ina ke dina dina nan eh fashi ke dina dina ‘yan tawaye ne ‘yan bashka yanzu idan ‘yan kidnapping oke suna cikin bashi tun da tara hanya suke ko? to wanda za su zo har gida su ɗau yaro ba na an samu ma'aiki kaga wanda ya ce tara hanya suke kai tsaye baki ne ko idan ma abin gominan da nake so in ba ku ma'ana idan ma kake kidnapping bai fado a nan ba to yana damar alƙali ne abin da ya ga dama kuma har hukuncin kidnapping ya fi duk waɗannan domin shi ya kwace ba kuɗi sai ya furgita duk danginka kowa naka fa sai ya furgita shi a tattare duk kuɗin ku a kwace kuma an ga dama bayan an kwace kuɗin a kashe shi ai kamata yi abin da ya fi kisa ba kaga me za mu zo mu ji me fi muni a wayan abubuwan da aka lissafa bayan fashi wani Allah yake a yanke hannun dama da kafar hagu an yi kattalu aw yusallabu aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ardi to ka samu laifin da yafi kowace muni ka wa dan kidi nabi wallahi ka ga dawa ji ba wai ba wai kafa sai hannu ɗaya ba hannu biyu kafa biyu zaka fire sannan ka yunwata shi biyai bayan an yunwata shi kuma a zo a riƙa ritsarsa saboda azabar wato da suke wa mutane ta yi yawa kuna ka ji a yi wani ma aka sako a kilistin ba ba ka so ka ji saboda musiba duk wata azaba da ka sani suna yi eh ƙarshen rashin imani ke to fadlu ikamatiha falalan tsayi da haji wa karika zaran kitabu wa sunna uqubati hakika qur'ani da hadisi ya tabbatar da uqubobi muhaddadatan wadanda aka yi iyaka li jara'ima muayyana ga wasu laifuka wadanda suke da aka ayyana tusamma jara'imul hudud a aina biya nan ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddun yu'malu bihi fil ardi khairun خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين سباعا حد يعمل به في الأرض أتيد حدي أبان كتا حد لا يتير وأبان كتا خير كيف الخير لأهل الأرض كأن كسر من أن يمطروا أربعين سباعا زيادة المتقارة أربعين أنا أبوان سباعا إيه أتيد حدي بلا إيه يا أبا أبوك قانا قدامنا ruwan sama na kwana arba'in kuma hadisi ne mai kyau ingantacce wajibu ikamati ya wajibi ne a tsayarwa wajibcin tsaye da haddi alal qaribi ga wanda yake makusanci wal ba'idi da na nesa ko kuma wanda yake makusanci da na nesa wa sharif da madaukaki mai kuɗi ko basaraki ko mai mulki wal wazi da na ƙasa talaka ko mafadi ko mawaye na ƙasa shi kuma shine al shine kijiya a shari wannan madaukaki mai kudi mai mulki ba sarake wannan kuma talaka ba fare da kowaye kowa za a bai mada haji an ubarat bin islam radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqimu hududallahi bil gharib annabi yace ku tsayarwa dan uwanku na jini haddi tsayar da haddin Allah akan dan uwanku na jini na kusa wal ba'idi da nesa wala ta'qurkum billahi law matalai ka ku ji tsoron zargin mai zargi akan aikin Allah ko me zai ce shi wa na ja radiyallahu anha anna usamata an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata da lalle usama kallaman nabi sallallahu alaihi wasallam jimra'ati usama dan zai yayi magana da annabi alaihi salatu wasallam akan wata mata فقال زيدي إنما هلك أبو النبي يجيني ومتى الفرما فقال زيدي إنما هلك من كان قبلكم أبو النبي يجيني ولا نسي كابونكم تكا هلك أنهم كانوا يقيمون الحد على الوبيع سنة تيوة تلقى وحدي ويتركون الشريف سنة كالة ما سكوا إيدا ما سمني والذي نفسي بيده لا نسي لون درين أيدي عن ننسى لو أن فاطمة فعلت ذلك النبي يقول إذا فاطمة لا تحكى ita ce ta yi wannan laifin laƙaɗa a fiye da ha annabi ya ce wallahi da sai na yanke hannunta haka ake so yayin da ka sa doka to wanda ya fi kusa da kai in ya laifi ka fara ta kansa domin kowa ya gane fa ba wanda za a ɗaga nobody above the law there will be absolute equality before the law haka ya kamata ya zama ba kawai a zaɓi wasu a kyale wasu ba a'a karayyatin shafa'ati fil hajji karhancin neman alfarma dangane da haddi idan rufi'a ila sultan idan har aka dauka aka kai wa shugaba ko alkali ko sarki zai haddi to bai kamata kai duk yadda kake da kima da waye ka je neman alfarma ba ka kyale ayi doka ta aikin ta abin da ake cewa a bar doka ta yi aikin ta ana aisha radiyallahu anha anna quraishan lalle quraishawa jira na aisha ahammatuhum ahammatuhum almar'atu almakhzumiyya allati sarqat wato wata mata makhzumiyya al'amarin ta ya zama musu al'amari haka za ka iya cewa sun himmatu wajen ceto wata baiwa Allah makhzumiyya da ta sata faƙadun sai suka ce man yukallimu fiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa zai nema mata alfarma gurin annabi alaihi salatu wasallam wa man yattari wa alaihi sai ce cewa wa ya kai ga wannan karfin halin illa usamata in ba usama ba hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine masoyin annabi alaihi salatu wasallam ibnu hibbi rasulillah dan masoyin annabi kaga ai mahaifinsa wa zai ko kuma annabi yana son sa yana son sa kwarai da gaske asali bawa ne aka yin tashi fa kallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai dai wa annabi magana ai za ga wani abu ya taso za a ce wani kai kadai za ka iya zuwa ka samu wani to sai wa annabi magana fa kala sai ce atashfa'u bi haddin min hududillah yanzu kana neman albarma cikin haddi daga haddodin Allah sun makama sai annabi ya miƙe fa kada bai hudu ba فقال يا أيها الناس يا كومتاني إنما ظل من كان قبلكم حقيقة wanda suka kasance kafin ku sun sun me sun bada ne annahum kanu idza taraka musharibu tarakuhu cewa idan mai kuɗi mai mulki madaukaki a cikin su yayi zaga sai su kyale yanzu kaga misali wanda aka ba ofis a gwamnati sai kara zirka ba zero biyu ba ba zirka a cikin wayannan jara'imul hudud akwai bi baya ciki yana cikin kiyada amma satar wanda ke a ofis ai ya lallinka na masu sata akuya domin wannan ya tashi akuyar gida ɗaya zai ɗauka wannan kuma na litar gaba ɗaya najeriya zai kwashe ba haka ba ne to kaga wannan in ya zo zai a ce ai hajji mu mai tsanani za a yi ba domin ya bar wasu da alibin iskalu wasu ba ba sa iya cin abinci sau uku a rana shi sa da ana haddi irin na tana ko kada tana musulmi ne da sun dace domin zuwa kama barawo wani barawon gwamnati ya dace daga yi ƙara zero ai gwara ka saki kuɗin public public me yake cewa wato wasu individual akan na public kwarai kuwa su ya fi tsauri a can a tana yanzu zai mutum ya gama aiki bai saki kuɗin kowa ba amma yanzu za ka ga abin da yake bani mamaki satar mutanen mu ko in mutum ya tashi satar sai kai ta hankali ai kowa an san yana diba da yawan mun san suna diba amma sai kai satar da in aka zo da kyar za a lalubo cewa amma ko da kowa da jahili da mai hankali da mai ilimi da mara hankali kowa ya san wannan sata kai shine matsalar masu mu masu mulkin mu ne yanzu mutum ya tashi diwa sai ɗebi kuɗin da hankali ba zai karɓa ba kuma abin ta kai wai irin wayannan wani su rika burge wasu a kan me a kan me mutane miliyan ɗari biyu aka ce a takaice yan najeriya mutum miliyan ɗari biyu a miliyan ɗari biyu nan an gaya ma aka ce ma sama da miliyan hamsin misali a takaice ba za a iya cin abinci a rana sau uku wallahi ba kafara misali ai to idan aka zo rana kiyama ba kai ba jara'a za kai da mutum da yi ba jara'a za kai da mutanen Najeriya duka inda illa take kenan gaba ɗaya yan Najeriya da su za kai jara'a domin ka tafi asibiti yanzu ka ga yadda ake bara akan dubu biyu wani ba zai iya ganin likita ba kuma laifin wayannan barayi ne domin kudin da suka sata za a iya bari kudin in an ajiye shi a nan ba haihuwa ba ko me in yaya takwas za ki rika haifa duk wata akwai kudi ta zama zomuwa ko in ba wai haihuwa ɗaya a shekara biyu ko uku ba in yaya takwas za ta haifa duk wata in ta je za ta samu abubuwa amma mutum daya ta ba jabar Allah ya mata rama yana cewa za ga mutum ya tafi kudin da in tun yana ciki ake fara rubuta ma albashi bai zai tara ba kun san inda illa take idan mutum yana taka kudin al'umma yana burge ka to shi ya ci kudin kai baka ci ba kuma sai kun zaɓi zunubi iri daya Allah haka annabi ya faɗa wanda yake yake burge ka da irin abin da yake ka ga kudin sata ne yake burge ka to ranar alkiyama za a taje shi a cikin barayi kai ba har da kai kuma baka ci komai ba falahum fil wujil sawa haka annabi ya faɗa ko ga je barayi da yawa yawa akwai ɗan kallo da duk sun bi su wallahi sai sun tafi ya mutumin da yake sata kudin jama'a zai burge ka ta yaya ai addu'a to dai za ka rika ji to Allah ya taimake ki ya dena ya tsaya ki iya halin dinsa kaga mutane suna tafiya suna sambatu a titi Allah dan yanzu mutum yayi kai ra abun hawa wani lokacin na kalle yanayin sa ko misali wani ya zo ya taba ka bai sai baka hakuri da ka kalle yanayin sai wallahi ba a gidi ya fito ba kana bin wani zaka ga da ya buga ba zai fara ba dan Allah ba da ya hakuri kaza ka wallahi ba za ba ka iya magana ba saboda tunani yake da president ya ya kowa ka ba yi wai na abubuwan su ya kamata mu kalla idan mutum yana da dukiya yana bin Allah da ita kuma yana kokarin kwatanta shi ne ake da'awarsa idan kai da'awa Allah ya baka dukiya irin ta sa kai abin abin da yake ko biye da shi sai Allah ya baka lada shi ma irin nata kuna kallo ba a Najeriya nan kuɗi da aka rika dewa har da za tokawai ko ba ai wannan ba shekaru nawa ne kwata kwata a tokawai mutum wani yana zuba kuɗi daloli a tokawai me za ka yi da su kuma kaga mutum ya shekara saba'in da biyar a duniya ko sittin da biyar ko tamanin ya tara biliyoyin naira bai za ka ta billions of naira mutane suna mutuwa da yunwa Allah ya kawai Allah ya shirya su za su ji amma na kawo wannan ne domin illar shi ne da za ka ga mutum bai da komai aljihunsa ba ko silajiyar kuma yana sha'awar irin waɗannan sun suka fi illa abin tausayin shi ne za ku tashi ranar alkiyama a tuta daya yawma da da'u kullu unasin bi imamihim ranar da za mu kirawo kowace al'umma da shugaban su da a kira shugaban barayin lalitar Najeriya sai ka ganka a ciki wallahi har da kai sai kuma baka ci komai ba ya ubangiji ai ban ci komai ba sai ce ai kana jawa kuma burge ka rike cewa kai ya laitaka kun ta mislahu ina ba kai ma irin zane yadda yake ba ta ka kai mu sai ka fada layi tuta za a ga tutar barayi a rubuta barayin kudin Najeriya sai a ganka a layi saboda haka ya kauka ga wannan abin da nake so in kai mu shine ku kiyaye irin wannan ba zancen haddi sai dai ai ta'aziri ta'aziri kuma alƙali zai iya kallon girman laifin ya ce kawai a kace shi kuma duk kudin sa komai nasa a kwaci domin dalilin sa wasu sun mutu shi ba yawa alal akalla a ce wasu sun yi rashin lafiya wasu sun haukace duk dalilin sa idan mutum ya je yanzu a nini Kano ya tsaya ko Murtala ko Nazarawa ya tsaya ya ga mutanen da alayi Allah ni na sha gani wanda zai zo 700 kudin kaji ya kasa biya kuma gaji wanda lafiyar ne gaji nan kurkuru bai da ita akwai wanda lokacin da aka yi karin nan ya zo bai sani bai karin da aka yi na yan ɗari biyu a wani lokaci ko uku ya kasa biya kuma shi kenan sai Allah ya kyale ku ku Allah ya tsawaye ku saboda haka wannan shi ne to kaga shi ne yake cewa to su yadda suke idan haji ya tashi ya shafi manyan mutane sai a kyale su amma idan talakawa ne sai a mutu to shine laifin to kun ji abin da annabi alaihi salatu wasallam ya ya tashi ya hudu ba ya gaya musu ga abin da yake janyowa wa idza saraka da'ibu bihim idan mai rauni ya sata a cikin su kuma a samu alaihi hadda sai tsaye da haddi sai ce wai mullahi rantsuwa annabi ya ce na rantsi da Allah kun ji ko law anna fatima binta muhammadin sarqat da fatima yanzu gunan da ya tsara bayyana a karara yar muhammad da za ta yi sata laqata muhammadun yadaha nan sai canja muku salo ba cewa laqad asu yadaha ba a'a laqad dan ku gane girman wanda zai yanke hannunka laqad muhammadun yadaha da muhammad ya yanke hannunta yace babu tadri alal mu'min an so a ruba wa mu'mini asiri an sabuwa da bin umayya qala kuntu na'iman fil masjid yace wata rana ina bacci a masallaci inji sabuwa da bin umayya al alayya qamisatu li ina dauke da wata alkabata tamanu 30 dirhaman irin da dan tsada ke kuma mutum yace yanzu wata riga ɗan maroko ko kaza saboda haka kudin ta ya kai dirhami talatin faja a rajulun faktalasa halin ne wani mutum ya zo kaji karfin hali sai salife ta daga cikinsa i ba ka gajen siya ba wani ya sa password a wayarsa da aka zo yana wasu ya ka ɗau hannunsa aka dangwala a jiki aka yi ga wai shi ne password ɗin ka ba samfurin ko aka dangwala an sani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kagan fuska ce ma sai a kara ma shi ma kawai sai dai Allah ya raba ku kai gaba su yamma kawai to kun ga yazo ta hadibe masa riga tana cikin sa ba ku kai da rajul sai aka kama mutum shi yana ta bacci ya danganta da irin baccin mutum ya gaji ya je gona yayi kaza yayi kaza akwai baccin da ko ba ka ganin wani sai waya ta kiringi bi tsayi to tsaban nauyin bacci bai ji wallahi ka san wani ya ce kai wani cewa ya ji wallahi ko a gidan rodi wani tsara koya mutumin da ba ta wurin zai bacci yace ji ko a gidan rodi ake bayan tsaye tsaran injina kuma da buge buge shi wallahi baccin sa je dai baccin bai zo ba to kaga irin wayannan ai sai ka taje su ma gaba ɗaya a taje su a kwashe komai ba sani ba to zama da aka sai yace to fautiya bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi da nan aka jewa annabi da shi ba mara bihi li yukda annabi yace aje a yanke ma hannu har yanzu mutum kaje a alabi yace fa adaitu shi safwan bin umayya yace sai nazo fa qulti nati ataqta'uhu min ajali 30 dirhaman ya rasulullah shi da kudi ne yana ganin ya rasul akan 30 yanzu za a yanke ma hannu misali kan 30 yana ganin 30 yanzu a raba mutum da hannu iya yana ganin ya fi ƙarfinta sautayi ya kama shi ana abiyahu wa unsihu thamanaha ka duba wani abu sai ce ya rasulullah zan siyar ba zan macin kiri ya biya ni a baya daga baya shine annabi zan macin kiri ya biya ni dan ya san ba zai iya biya ba in yana da kuɗin zai zo ya ɗauka ne ala zai ce fa Allah kana hada qawla anta atiyani bi annabi yace ina ba kafin ku zo min dinki ka faɗi wannan amma aka zo gaba alƙali ba alfarma ina ba kafin ku kawo ki kuka nemi alfarma a can ku je ku kare ji da ke cewa ku je ku sadan da an kuka je gaba alƙali wani abu ne kuma daban a haddin Allah sai an yi domin na Allah ne yanzu kuma Allah ne yazo yace ba ya yafe shine illa amma lokacin da kuke a can kai da shi ka yafe bane imani وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره وان يرفع مسلمي asiri shi ma Allah zai rufa ma asiri duniya da lahira kaza akwai wanda zaka ga kamar da Imam Malik yake faɗa cewa wanda ya sata ta larura yanzu misali wanda aka kama ya saci biredi biredin nan kuma cizi lokacin corona ya dauka ya kurin da ya cize da aka bincika ma yara zai kaiwa sai aka jale yoji ma suka sai wani suka bai to haka ake yi ana tsananin yunwa wani yaje zato kwanan shinkafa sai ku jale shi an fahimta da kyau ko eh amma fa wanda yana ana gaya ma kasar da ake wato doka ta musulunci za su duba irin wannan amma yanzu duk wanda kaje ka dauka wai zai gaya ma shi ka san yadda ya nemo shi za a ga a musulunci aka ce in ka shiga gonan mutum ka ciro mara kayan marmari in dai na ci ne ya ci sadaka ina ne za a yi ba haji idan ya tafi da buhu to ciyarwa ne amma mutum ya shiga gona da ya cire mangoro ko ka ce Allah ya ba wani ba ta ba Allah ba ta mangoro dai wanda zai sha tumatiri yin yadda ba kwa gani da a kauye ko wucewa kaje yi in kaɗe ɗauki na ja sai a tsara ba annabi alaihi salatu wasalam cewa ma min muslimi yazra'u zar'an aw yagrisu garsan fa ya'kulu minhu khayran aw insanan ko aw wajimatan illa kanat lahu bihi sadaqa ba wani mutum da zai shuka wani abu ko ya tazo wani abun dasawa fa ya'kulu minhu khayrun aw insanan aw wajimatan annabi yace tsuntsaye ko mutum ko dabbobi su ci ba sai sai ya zama masa sadaqa ranar alkiyama wanda ba a so shine kaje da buhu kana zuwa da buhutu barawon bangare suke amma guda ɗaya biyu wanda zai sha yana tafiya a hanyar baya wanki ya janye abin sai yadda kwallon wannan ko kai Allah ya zauna ya bace ba Allah ya bace ba yawwa in ka san yana duka karka je ka ce ni nace ka ka je rade ka ba ruwa ina ga ya muku tsarin musulunci ne ka je wani yana rada mutane ya rade ka ba ruwa na yawwa za a koyi duka duki to kaga wannan jini to kaga wannan tsautsayi ya sa kamar ga midiya ma'i duk tsautsayi ne ya sa suka yi shiga harkar jina ba majina ta bane sam sam ba majina ta bane tsautsayi ne shi za da suka yi abin za ku ga duk wanda bai saba jina ba dan da ya yi tsautsayi ko to ba zai iya zama lafiya ba Allah wani sai ya rika bin dabaru ba zai iya bacci ba wani sai ya rika kira wanda ya gamsu da juya tambaya cewa abokinsa ne yayi kaza malami ne hukuncin kaza ba zai iya ba kai Allah ko mai kai zina ba kasa da zina mutum ya zo irin wannan to sai ya kasa bacci sai dai da ba ya mai da abun ruwan dare to ya zama majiki kuma wani abu ne daban to wannan kaga ya je tashi hankali amma wanda bai saba laifi bai yi to ranar shi za wanda ya laifi shi ranar ya fara aka zo masu gane masu laifi suna gane ana kallon ka za a gane kai bugun dukiyar kama sai ya canja eh to da haka wannan shi ne ويستحب أيضا أن يستر العبد على نفسه an so har yau ya rufa wa bawa wato asiri a an yi sura al'abdu a ranar fiji kansa bawan da ya laifin ya ɓoye kamar irin wannan da ya samu matsala ce bai saba bai tsotsayi ya je baki ya yi bayan ya yi tokar ya ta faɗa ya rufa kansa asiri ya bar abin a zuciyarsa ya tuba ni kauli sallallahu alaihi wasallam saboda annabi yake kullu ummati mu'afal duk al'umma ta Allah zai musu afuwa illa almujahidin banda masu zuwa su bayyana wanda zai ne yi zai faɗa dan za ga sabarin mu ne yanzu wai zai nan ya burge abokai sai ya faɗi ne yayi sai ake shege wa da kai wa da shege ko wannan shegen da ake faɗa shi burge shi take ya je ya jiya ba wanda ya sani yana faɗa an je waje kaza da da ni aka je ai kaza kai shegewa ne to ne a Allah irin wannan yana za a cika ba imani wa inna min al mujaharati yana daga bayyana iqtadin na wato sabo an yi amalan rajul bil layli amalan mutum ya je da dare sabo thumma yudihu wa qad satarahu Allah alayhi ya wayi gari Allah ya rufa mana asiri akan laifin fa yaqulu ya ya fulan wani amiltul bari haka kaza wa kaza jiya nayi kaza da kaza wa qad bata yasiruhu rabbuhu ya fara Allah yana rufa mar asiri ba wanda ya ganki amma wa yuzihu yakshifu sitran lahi alayhi yana yayi wa sitran da Allah ya rufa mar eh abinda Allah ya lullube shi da ya fito yana yayewa irin wannan har yau ba na manta wannan tun muna primary akwai wani daga a cikin wato na yana gaya abokansa yana faɗa cewa wance ai wance kaza ai ce ana wai ana ta cewa abokan su bana man ka san yaro da rike abu Allah muna zaune bana manta lokacin nan na filin KKD muna zaune kafin mu to ko ma ruwa suka tura ni sai wuce yake gayawa abokan ai ai wallahi sai ko ko wani ya kawo wani abu daga cikin tuba kayan ta ba ina waya cikin ta yana ba har yau har yau kaga har yau in na ganci abin ya faɗo mu a kokolwata har yau abinda Allah baya so kenan kai sai ga taka kuma ka zo kana fada kuma wai yana ga abokai dan ya burge to kuma daga lokacin kun bata da Allah to ba shi da fa'ida kwata kwata sai da al-hududu kaffara haddi kuma kaffara ne duk wanda ya laifin haddi aka yi mar haddi to ya kankare zunubi rana iya ba za ta je ji Allah masu laifin ba an gaba da shi عن عبادة بن الثابت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وترانا منا زوني غبا النبي عليه الصلاة والسلام على مجلس مجلس مجلس فقال سيدي بايعوني كلوكم من مبايعة ala Allah tushriku bi shay billahi shay'a daya akan ba za ku tarayya da Allah da komai ba wala tushriku tasriku ba za ku tada ba ba za ku tafi kudin gwamnati ba wala taznu ba za ku yi zina ba wa qara hadhihi al-aya kullaha ya karanta wannan aya dukkan ta wata aya ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'unaka ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف وبايعهن واستغفر لهن الله tunda su hindu suka zo musulunta wannan annabi ya karanta mu hindu ta miƙe ba musulma ba ce ta ce a wata jinin ƙaunatu ya rasulallah yanzu ɗaya tana jira ɗaya ta ce zuwa kafirai ba ai ko ko ba musulma ba ce ke in dai ɗaya ce ke ba ta jira ya ba ta zina sai baiwa su ne matsagirata to duk wanda ta zo za ta yi mamu baya za ta yi mamu baya akan ba za ta yi shirka ba ina ba ku shawara duk yadda Allah ya ma jarabawa ta kome kar ka sake kar ka sake wani da ka gurin boka Allah karshen kiyayya kenan saboda in duk garin nan yan dangin ku ne ko me kake takaba da shi in kai jikan annabawa ne ko dan annabawa in dai ka mutu kana shirka Allah ba zai yaje ba ba duk addu'a da za ko me za a sauke ba ai na ja ba ku misali ku duba irin wato saura tsakuwa da aka yi dan aya ta fito wa tilka hujjatuna atayna ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين يأتي ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لأن يتي لا حديث عنهم ما كانوا يعملون kai waye kuma sai da Allah ya lissafa annabawa sha takwas murtalai manyan annabawa yake da za su shirka dukan su duk sai na rusa aikin to dan kai dan waye sai kuma kai shirka Allah ya gane ka saboda kai dan gidan malam waye to karke soma wannan shine wala tushriku billahi shay'a kar ku yi wa Allah shirka da komai daya wala tusriku banda sada to to bari mu kammala banda sada wala tazlu sannan a to ina ga zamu wala mu karanta kar ku yi zina wa qara'a hadhihi al-aya kullaha ya karanta wannan aya gaba daya wa man asaba min zalika shay'an faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah duk wanda ya cika daga cikin ku to ladan sa na gurin Allah wa man asaba min zalika shay'an duk wanda yayi laifi daga cikin waɗannan kuwa fa uqiba akai mar hukuma bihi saboda wannan abin da yi fa huwa kafaratu kafaratu ce wa man asaba min zalika shay'an fa satarahu Allahu alayhi duk wanda yayi laifi daga irin waɗannan kuma sai Allah ya rufa bar asiri har aka je kiyama kun san za a zo al kiyama Allah ya ce kai da shi ya ce ka san kai min laifi kaza ka taba yin zina sau daya maybe ka taba yin kaza kai kaza eh na ya ubangiji na rufa ma asiri eh to yanzu ma na rufa ma asiri Allahumma adin eh sai ce kaga nan shine ayi addu'a Allahumma sunni bi tatrikal jami duk laifin da kuma ba ina nufin dole sai ko da irin laifi ko na iri da wanda kake ganin babba da karamin Allah ya rufa ba a jiri ba a gani ba to in aka je iya ba ya gada ba zai ce a duniya na rufa ba a jiri a yanzu ba ba wanda zai sani Allah ya kare ni to sai ce fa huwa ila Allah to yana gurin Allah in ja a gafara lahu Allah ya gada ba ya gafarta ba wa in ja a aqaba hu ya gada ba kiyaman ma ya saba ka da laifin man yuqimu al-hudud wa yai tsaye da haji wala yuqimuha illa al-imam ba mai tsaye da haji sai limam shugaba aw na'ibu ko na'ibun sa li'annahu kana sallallahu alaihi wasallam yuqimu al-hudud fi hayati kuma annabi da kansa yake tsaye da haji a rayuwarsa wa kaza kula ba'uhu min ba'di haka na halifofin sa bayan sa kuma haka wa na sallallahu alaihi wasallam fi qamatil hudud annabi ya da mun Allah tabbata gare shi ya sanya wani ya sanya na'ibi wakilci wajen tsaye da haji yana nan da ransa sai za a je a yi wabdu ya ula fa kale yace wabdu ya ula tu ila mar'atin ila mar'ati hada yace ya kai ule kawai gari kai zamba ko wa gabatar wannan fa ini tara fa juma in dai in jirafi sai confession da kanta to ka je ta kaga annabi ya sa wakil wa yajudu lisayyidi ya halatta ga jagora wanda yake shugaba an yi kimar hadda ala mamluki ya tsaye wa da bawansa haddi bi kauli sallallahu alaihi wasallam idza zanat amatu ahadikum idan bai wa ɗayan ku ta zina fata bayyana zina wato zinar ta bayyana a fili bal yajli da al hadda to yi mata wato haddi haddi wala yusarribu alaiha amma ba zai kai ta furzin ba iya haddi kawai ba za a yi mata tasribi ba kai ta ba tasribu amin da ake bada ثم إن زنتنا إذا تزنا فليجل جهل حدا يقاري متى حدي ولا يكذب عليها بعد قال باكون تديت با ثم إن زنت الثالثة إن تكما إن زنت أكو فتبين زناها زنت تبين عديني فليبيعها يسير يتكون يوا ولو ذهب من شعري koda da wato igiya ce da bata fi tsawon gashi ba don na ga za mu tsaya a nan ta ne zuwa za mu shiga hajjin jina haddin zina haddin da zai magana akan zina Allah ya kare mu ya kiyaye mu ya kare zuriyar mu duka muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da tsohon zama daukaka Allah madaukakin sarki ya mu biya mana bukatun mu na alkhairi muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da tsohon zama daukaka waɗanda suka yi mana biya da addu'a Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da sufofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sako a gaba Allah ka shiga lamarin kasar mu Allah ka zaunar da ita lafiya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka bar mu da zaɓin kawo kan mu Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari matasan mu Allah ka dora mana su a hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa kuncin rayuwa da talauci da ake bawa da shi Allah ka yalwata mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu da malaman malaman mu Allah ka ji kansu da gafara iyayen mu masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana Allahumma aminna fi awqanina wa aslih haymatina wa la umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa wattaqaka wa taba'a ridwaka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma amin